الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan abin da ya shafi wato shafa akan hufi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga abin da ya shafi wato taimama na'am
ينتقل إلى التيمم سفرا أو حضرا بعدم الماء أو تأذر أو تأذر استعماله لمرض أو أو خوف زيادته أو تأخر برئه أو حدوثه أو سقوط أذن بشدة البرد أو عدم مناول أو آلة أو خوف عطش متوقع ولو على غيره.
شيكنا فصل rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala mala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce almuslimul musalli wato musulmi wanda yake nufin zai yi sallah yantaqilu ila tayammum yana ciruwa yana ƙaura daga yin alwalla ila tayammumi zuwa ga taimama ma'ana yantaqilu min alwudu'i yana ciruwa daga yin alwalla ila tayammumi zuwa ga yin taimama safaran a cikin halin bulaguro ne aw hadaran ko a cikin halin zama a gida ne wato yana ciruwa zuwa ga yin taimama li adamil ma'i saboda rashin ruwa haƙiƙatan ya nemi ruwa ƙaura dawan bai babu kuma lokacin sallah ya yi to sai ya ciru daga wannan farilla ta alwalla ya je shi zuwa ga taimama saboda ita ce albadalu min alwudu'i ko albadalu min alghusl ita ce kambacin alwalla lokacin da mutum ya nemi ruwa bai samu ba ita ce kambacin wanka lokacin da mutum ya nemi ruwa bai samu ba au hukuman ko kuma li adamil ma'i hukuman saboda rashin ruwa bangaren abin da ya shafi hukunci hukuman shine ya kasance a wajen shi akwai ruwa din amma kuma ruwan da ba zai ishe shi ya alwala din ba mislu an yakuna indahu min alma'i ma la yakfihi ya zamanto a wajen shi akwai ruwan amma kuma ba zai ishe shi ya amfani da shi ba wannan shine faqadul ma'i hukuman faƙadul ma'i haƙiƙatan kwa shi ne wanda muka sani babu ruwa a wajen shi ƙaura da wambai na farko kenan na biyu kuma auta azuri sti'imalihi li maradin sannan kuma hakanan musulmi wanda yake nufin zai yi sallah yana ciruwa daga alwala zuwa ga yin taimama saboda ta'azzuri sti'imalihi saboda rashin yiwuwar yin amfani da ruwa wahalatar yin amfani da ruwa idan aka ce alistimalu bishai shine alistikhdamu wato yin amfani da abu ya zamanto ba zai iya yin amfani da ruwan bali maradin saboda rashin lafiyar da yake tattare da shi mutum ne baya da lafiya idan ya ce zai yi amfani da ruwa ɗin nan to ruwan nan zai iya zamantowa sababin hallakar shi ne saboda rashin lafiyar tashi ba ta son ruwa an gane ku na biyu kenan na uku au khawfi ziyadatihi ko kuma inda mutum ya zamanto gashi nan da ruwan a gurin amma kuma ba zai iya yin amfani da shi ba saboda yana jin tsoron idan ya yi amfani da shi to fa rashin lafiyar tashi za ta karu zai iya yiwuwa rashin lafiyar da yake da kwai ta karu ya zamanto da ana gaisawa da shi ana hira da shi ya san ya san inda yake yana cikin hayyacin shi idan ya ce zai zuba wa jikin shi ruwa to zai fita daga cikin hayyacin shi rashin lafiyar ya daɗu kenan na uku ko na hudu auta akhuri bur'ihi ko kuma ya zamanto yana da rashin lafiya rashin lafiyar tashi idan baya sa mata ruwa baya amfani da ruwa baya zuba ruwa a jikinsa a ɗan lokaci kaɗan zai iya warkewa insha Allah ta'ala to amma idan ya ce zai yi amfani da ruwa zai zamanto an samu jinkiri wajen abin da ya shafi warkewar wannan gaba ɗin ko warkewar wannan jikin nashi to shi ma sai ya zamanto ya ciri zuwa ga taimama na biyar au hudutsihi ko kuma faruwar rashin lafiya ɗin gashi nan lafiyan shi kalau amma yanzu idan ya ce zai yi amfani da ruwa saboda tsananin hunturun sanyi ne ana cikin sanyi to zai iya kamuwa da rashin lafiya in ma zazzabi in ma mura abin da zai iya janyowa zuwa ga hallakar shi to yanzu shi ma sai ya ciri zuwa ga yin taimama na shida au suqudi uduyin uduyin li shiddatil bardi ko kuma inda gaba za ta daina yin aiki shine faduwar gaba gaba za ta daina yin aiki idan aka zuba mata ruwa li shiddatil bardi saboda tsananin sanyi da ake ciki wato idan ya zuba wa jikin shi ruwa mai sanyi to wannan gaba din da ya zuba mata ruwa za ta iya zamantowa kawai ga ta nan dai tana jikin shi amma bai san tana jikin shi ba irin kamar inda idan mutum dila ya kama shi na bakwai na ƙarshe au adami munawilin au alatin au khawfi atashin au adami munawilin ko kuma inda ya nemi wanda zai kawo mishi ruwa din ma'ana adami munawilin rashin wanda zai miƙo mishi ruwa ya nemi wanda zai miƙo mishi ruwa ƙaura dawon bai ya rasa mutum ne baya da lafiya yana kwance a kan gadon asibiti lokacin sallah ya yi babu ɗaya daga cikin waɗanda suke yin jinyar shi sannan kuma duk bangwayen da suke kewaye da ɗakin da yake ciki wato bangwaye ne wanda aka yi su da aldir to kaga wannan babu ruwa sannan kuma ga bango ba na laka ba ne to shi ma dai wannan yantakilu ila shayin akhar au alatin ko kuma a'a yanzu ga ruwan a gaban shi zai iya yin amfani da shi amma kuma an rasa ala shine makayin da za a kulho ruwa ɗin ya leƙa gashi na akwai ruwa a rijiya amma kuma babu gugan da za a ɗako ruwa ko kuma ga gugan nan amma kuma babu babu igiyar da za a kulla a janyo ruwan da shi ga gugan nan a yadda ba shi da igiya ko kuma ga igiyar nan amma kuma babu gugan to kaga dai wannan duka fi wato hukumi adamil ma'i ne aw khawfi adashin mutawaqqa'in ko kuma wato inda shi wannan alwallal wanda zai yi amfani da ruwa din nan yake jin tsoron ishruwa mutawaqqa'in wanda ake tunanin afkuwarta a nan gaba irin misali waɗanda za su shiga cikin sahara mutum daga nan zai tafi wata jado ko zai tafi durku ko zai tafi cima barkata ko mai ake ce mata zai tafi dai can dai sahara din nan to yana da ruwa budo guda aka ce to ruwan ka in ka ce ka raka wanka da shi kana shafa kana kaza kana alwala da sauransu to za ka kare shi ba huce kilo ɗari ba daga fita daga agadas kuma za a shiga cikin tsakar dokal sahara ce wanda za a raka jin ishirwa da wuri ya zamanto kuma abokan tafiya da ke su sun san yanayin yadda tafiyar yake mutum zai za ka tambaye shi ruwa akwai ruwa a gurin ka bulo guda ne kana kaga yana da bulo guda amma kuma ya ce ba ruwa ne ma maleji ne nake to kaga wannan wato saboda jin tsoron ishirwa wanda ake tunanin afkuwarta nan zuwa gaba kenan wanda za a buƙaci wannan ruwa ɗin tafiyar da za a yi ta ba ta kwana ɗaya ba ta kwana biyu ba wani lokacin za a ga mutane sati suke a hanya wani lokacin kwana hudu wani lokacin kwana biyar to a ce budo ɗaya ne za ka sha tsawon kwana biyar ko sati guda kaga lalle ba lalle ba ne maka wannan kwana biyar ɗin musamman in aka shiga cikin zahi wani lokacin mutum sai ya sha ruwa sau bakwai sau takwas a rana ɗaya to ga irin wannan yanayin ruwan ba zai mushi ba na'am walau ala ghairihi yace kai wannan wa ishirwar da ake tunanin afkuwarta a nan gaba ma'ana walau lam takun ala nafsi walau kanat ala ghairihi ko da wannan ishirwa din ta kasance ga wani ne ba kan shi ba to wannan shi kenan sai ya ajiye wannan ruwa din sai ya dinga yin taimama yana ganin ruwa din ba zai dinga yin amfani da shi ba saboda ishirwa idan mutum ya kamu da ishirwa ya nemi ruwa ƙaura don bai ya rasa zai iya zamantowa ya hallaka saboda jin ishirwa to shi kuma Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul musinin koda kuma ba mutum bane wannan wanin nashi koda dabba shi ce in yace zai yi ta amfani da ruwan wannan wajen alwala da wanka to dabbar shi lokacin da ta buƙaci shan ruwa tana jin ishirwa idan bai bata wannan ruwa ta sha ba to za ta iya hallaka to in yayin ruwan ya lalace ka gani shi ma dabba za ta iya hallaka to shi kenan sai ya ajiye shi na'am
ولو وجده بوقت ولو تشاغل باستعماله لخرج لخرج la kharaja لخرج الوقت الضري- ضروري ومذهب المعاربة mughar fa madhhabul magharibati فمذهب المغاربة لزومه ومذهب العراقيين wa madhhabul iraqiyyin ومذهب العراقيين يتيمم وحكاه الأبهري رواية to shi kenan malam ya ce walau waje da hu da a ce mutum zai samu ruwa ɗin bi wakacin a cikin lokaci wanda yake na laruri ya samu ruwa ga shi nan ruwa a cikin budo ga sahani nan walau ta shagala bisti imalihi da zai shagaltu bisti imalihi da yin amfani da wannan ruwa ɗin ya ce ya yi amfani da wannan ruwa la kharajal waqtu daruri to da lokacin na laruri shi ma zai fita dama ruwan ya same shi ne a ƙarshen lokaci wanda yake na laruri idan ya ce zai yi amfani da ruwa ya je shi ya kama ruwa a ban ɗaki ya yi tsarki ya huto ya yi alwala to rana za ta iya faɗawa kuma ba tare da ya yi azuhur ba ba tare da ya yi la'asar ba amma yanzu idan ya ce zai caccamta ya yi taimama to zai iya samun raka'a biyu ko raka'a uku ya sallata kafin rana ta fada saboda ita taimama cikin 'yan sai gwanduna ne an yi ta a gari to ya zai yi zai yi wannan taimama din ya yi sallah ne ko ku a'a dole ne sai ya yi alwala din tunda dai an samu ruwa din dole ne sai ya yi alwala to shine ya ce fa mazhabul magharibati luzumuhu wato mazhabar maghariba wato su ne mazhabar malaman irin su wato yammacin ruwa su ne irin su tunis da sauransu to luzumuhu wajibi ne ya yi amfani da wannan ruwa din ya yi alwala ko da lokacin sallah din zai fita bayan lokacin ta ya fita sai ya sallace ta wajibi ne shine fa mazhabul magharibati wato daga cikin malaman malikiya kashe biyu suka kasa a wannan bangaren waɗansu daga cikin malaman suna ganin cewa luzumuhu ma'ana wajibun alaihi an yasta'mila alma wato wajibi ne akan shi ya amfani da ruwa ya yi alwala ya ji shi wannan sallah din wa mazhabul iraqiyin amma mazhaba ta malaman iraqi su kuma suka ce ya tayammam za a gabatar da lokaci ne akan wato alwala suka ce kawai koda da ruwan yana gani idan ya ce zai yi amfani da shi amma lokaci zai fita amma in ya ce zai yi taimama zai iya samun raka'a biyu ko raka'a uku a cikin lokaci suka ce kawai ya yi taimama ɗin ya yi taimama idan ya yi taimama sai ya yi sallar shi sallah ta gaba kuma sai ya mata alwala an gane ko? to wannan shine abin da al'imamu tunisi wato ya zaɓa cikin zantukan nan guda biyu kuma wannan shine abin da ibn yunus wa sawwabahu ibn yunus wa shaharahu ibn al-hajib ibn al-hajib yace wannan ita ce mashhuriyar magana a malikiya wa qamahu al-lakhami al-imamu al-lakhami yace wannan shine daidai abin da ya shafi a mazhabar al-imamu malik wa iyadu min al-mudawwana haka al-imamu al-qadi iyadu shi ma ce wannan shine daidai magana mafi daidai wato kamar yadda yazo cikin al-mudawwanatul kubra wa hakahu al-abhari riwayatan al-imamu abhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wa hakahu wato ya hakaito wannan mazhabar ta malaman iraki riwayatan wato riwaya ce daga al'imamu malik wato al'imamu malik ya ba da fatawar cewa idan ya zamanto ga ruwa nan in ya ce zai yi amfani da ruwa to lokaci na laruri zai fita amma inda zai yi taimama to zai iya riskar raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko raka'a uku kafin lokaci ya fita misali bai sallar la'asar ba daf da rana za ta fada idan ya ce ya je shi ya yi tsarki ya zo ya yi alwalla to kan ya gama rana ta fada sai dai ya yi ta ƙara'i amma idan ya ce zai yi taimama to zai yi ta a da'i a ƙarshen lokaci zai samu raka a biyu ko raka uku kafin rana ta fada to al'imawa malik ya ce ya yi taimama sai ya yi sallar hakana sai ya yi sallar da taimama saboda wannan shine ne abin da zai tabbatar mana da cewa ya yi sallar a cikin lokaci tunda idan mutum ya riski raka'a guda ɗaya tala daga cikin raka'o'i na sallah to kamar ya yi sallar ne a cikin lokacinta na'am
ويتمم بجميع أنواع وجه الأرض حتى الصلد والمعادن ما لم يتغير عن أصلها ما لم ما لم يتغير عن yawwa malam ta tagayyar malam ta tagayyar an asliha to shikenan to kuma zai yi bayani akan abin da ya shafi abubuwan da ake bugawa a yi taimama da su ya ce wa ya tayammamu bi jami'i anwa'i wajihil ard wato mai taimama idan zai yi taimama yana yin taimama ne bi jami'i da dukkan anwa'i wajihil ard nau'i nau'i na huskoki na ƙasa ga baki ɗaya nau'i nau'i na huskoki na ƙasa duk inda aka ce wannan kawai akan ƙasa yake abu ne masu ida ala wajihil ard to zai taimama akan shi malam yace hatta salad wato har ma guri wanda yake mai tauri irin duwatsu irin tsakoyi irin hako da sauransu duka zai yi taimama da su wal ma'adin da kuma baramu irin ramummuka wanda ake tonawa arziki a ciki irin baramu wanda ake tonawa irin su siminti kafin a maida shi siminti din to wannan zai iya yin taimama duka da waɗannan guraren malam ta tagayyar an asliha shehu ya ce matuƙar dai waɗannan baramu ɗin ba su canza ba daga asalinsu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su a kamar yadda al'imam ibnu juzi ibnu juzai a cikin littafin alƙawani nilfiƙihiyya ya ce wasa'idu huwa turabu wato abin da ake nufi da asa'id shine a turab ibnu juzai al-gharnadi ya ce huwa turab as-sa'idu da Allah ta'ala ya ce fatayammamu sa'idan ɗayyiban ya ce shi ne a turab wa yujusu tayammumu bima sa'ida alal ard wato taimama yana halitta da dukkan abin da ya hau saman ƙasa min anwa'iha na nau'i nau'i na ƙasa misali ya ce kalhijarati kamar duwatsu idan mutum gurin da yake irin kamar yana cikin birni ne a zandar gidan shi kuma yana da kwai duwatsu to ya halitta ya bugi waɗannan duwatsun ya yi taimama da su walhasa irin tsakwaikwai irin burji inda ya zamanto mutum inda yake ɗin gurare ne masu tsakwaikwai to sai ya bugi waɗannan tsakwaikwai ɗin ya yi taimama da su warraman sannan kuma irin abin da ya shafi arram rairai guri wanda yake rere ne tumus sai mutum ya buga shi ma ya yi taimama da shi waljissi ya ce hakanan gurin da ya zamanto gurin da ake haƙowa siminti ne kafin ɗan adam ya canza mai yanayi to wannan shi ma zai iya bugar wannan gurin ya yi taimama waɗannan guraren dukkaninsu wato ya halitta mutum ya yi taimama da su an gane ku shine yace wa yatayammamu bi jami'i anwa'i wajhil ard wato mai taimama yana yin taimama da dukkan nau'i nau'i na huskar ƙasa yace hatta salid yace har ma dai wato as-salid shine falamun dutse fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ko yawwa har dai as-salid wato shine guri wanda yake mai tauri dutse ne haƙo ne da sauransu wal ma'adin da kuma baramu malam ta tazayyar an asliha matukar ba su canza ba daga asalinsu na'am wa yalzamu al'adima at-talabu at-talabu neman ruwa yalzamu al'adima ya kama wanda ba shi da ruwa idan lokacin sallah yayi kana zaune a gidanka babu ruwa a gidanka to ya zamanto dole ne a kanka ka nemi ruwa a wajen makwabtanka ka fito ka ce dalawa ne a gidanku akwai ruwa yana so a bani sahani daya zan yi alwala ko wani daga cikin makwabta kenan wanda yake da kwai a ciki sai ya baka ya ce malam ya tayaggani al'adama matukar dai bai tabbatar da cewa babu ruwa din ba amma in ya zama to dama shi ne mai kokari mai yin katihu kuma nashi ya kare to ya san kuma unguwar gabaki ɗaya babu wanda yake da kwai ruwa dama a gidan shi ake zauwa a ɗauka to yanzu tunda ya tabbatar da cewa babu ruwa a unguwar gabaki ɗaya shi ne dama nashi ne na ƙarshe kuma shi ma ya kare to sai ya taimama a wannan lokaci amma matuƙar bai tabbatar da cewa babu ruwan baga baki daya to wajibi ne a kai shi ya nemi ruwa din idan ya nema in ya samu fa biha wa ni'mat idan bai samu ba sai ya taimama kuma ya alwala sai ya taimama ya sallah na'am aw yakun ala masafatin tashukku ala nisbihi aw yakhafu talaf nafsin aw mali yawwa aw yakun ala masafatin ko kuma auya kun wujudul ma'i ko kuma samuwar ruwan zai kasance alama safatin akan nisan tafiya ce wanda ta shukku ala mislihi nisan tafiyar da za ta iya tsananta ga mutum wanda yake kwatamkacinsa wato za a samu ruwan amma sai an ci wahala irin dattijan ya dan birni bai saba ba tafiya a kafa aka ce to za ka samu ruwa amma in ka je irkulinsa tafiyar kusan kilo ɗaya da wani abu ya ce kai kai kai kai ya ce shi tafiyar rabin kilo ma bai taɓa bai shi kenan in yi tafiyar nan ta kilo ɗaya za ta iya zamantowa ta tsananta a gare shi watakila in ya dawo ya kwanta sai an kai shi likita irin mutumin da bai saba ba noma ka kai shi gona maka aiki na karfe takwas zuwa sha biyu yanzu ya kwanta sai an kai shi likita shi kenan shi ma ya kuna ala masafatin ta shukwa ala mislihi wato ruwan ya kasance ne akan nisan tafiyar da ta za ta iya tsananta ga kutamkacin shi wannan mutumin waɗansu daga cikin malamai suka ce shi ne tafiyar da ba ta kasa ba da mil guda biyu ko mil biyu da rabi ko mil uku shi ganin sai a ce mu ya taimu ma yi sallar shi aw ya khafu talafa nafsin aw malin ko kuma inda yake jin tsoron hallakar rai yana jin tsoron to akwai ruwa ɗin a guri kaza amma kuma hanyar ce hanya ce wanda suke gairu ma'amuna hanya ce wanda idan mutum ya tafi wani lokacin ana haɗuwa da basawa a hanyar idan suka kama mutum suna iya hallaka shi ko kuma akwai zakoki namomin daji an ce mashi nan kawai kana kankarawa nan akwai rijiya nan amma rijiyar a kusanta akwai wani zaki wanda baya barin mutane su sha ruwa a wannan gurin sai yan uwan shi da gobi to kaga wannan shi ma gashi na akwai ruwan amma kuma ya khafu talafa nafsin yana jin tsoron halakar kanshi an gane ko ya khafu halakata nafsin shine talaf at-talaf shine al-halakatu an gane au malin ko kuma yana jin tsoron wato halakar dukiyar shi wato guri ne wanda akwai basawa su ba sa kashewa mutum idan suka kama shi abinda suke ce mai shine duk abin da yake gurin shi na duniya kayan duniya dai kawai ya zubar da su ana in sabula ce su kwace ta irin wata mantarkin shi mai kyau su kwace wani ikutar cikin shi yana jin karatu da sauran su kwace in akwai yan kudaden shi wata jika biyar ce jika goma ce su kwace su ce wannan duka kayan duniya ne je ka samu waɗansu a gaba ba za su kore shi ba daga duniya ba za su kashe shi ba amma dai duk abin da ya tafi da shi za su kwace to shi kuma da kuɗi dukiya ta jama'a a hannun shi to kaga tunda akwai ban tsoro a cikin lamarin to sai ya tafi ya yi taimama shi ya yi haƙuri da ruwa ɗin nan na'am
ويطلبه المسافر من رفقته ويلزم شراؤه بما لا يجهف بماله وقبوله لا قبول ثمنه to shikenan wa yatlubuhu al-musafir min rufqatihi al-musafir dan bulaguro wa yatlubuhu yana neman ruwa min rufqatihi daga abokanan tafiyar shi wannan wajibi ne idan lokacin sallah yayi babu ruwa a gurinka shikenan sai ka tambayi abokanan tafiyarka yan uwa akwai wanda yake da kwai sai kurdin fiyawata ko wanda yake da kwai sai kurdin awa saboda lokacin alwala ya yi a bawa mu yi alwala to wannan wajibi ne neme shi amma hukama yadda mai muhtasar ya ce in jahila bukhlahun bihi an gane ku idan har shi wannan mutumin ya jahilci waɗannan mutanen marowata ne ko ba marowata ba ne amma in ya tabbatar da cewa mutane ne wanda ba sa baiwa abokin tafiyarsu ruwa to ba zai nema ba a wajensu saboda dama hana shi zasu an gane ku ma'ana ya tsulubuhul musafir min rufukatihi ka rufukatin ƙalilatin wato kamar abokanan tafiya wanda suke 'yan kaɗan mutanen da ba su wuce hudu ko biyar ba ka ce da Allah wani akwai ruwa a gurin ka zan yi alwala in ya ce a babu sai ka tambaye ɗayan da sauransu au haulahu min kathiratin ko kuma jama'ar da suke bayan shi abokanan tafiya ne amma ba tare yake da su ba a bayan su suke abokanan tafiya ne kuma wanda suke da yawa to shikenan sai ya tambaye su amma in jahila bukhlahum bihi idan ya jahilci rowarsu da wannan ruwa din amma in ya san cewa za su mishi rowa ko akwai ca za su yi mishi babu to ba sai ya tambaya ba ba zai tambaye su ba wa yalzamu shira'uhu bima la yujhifu bimalihi to siyan ruwa yana kama mutum wajibi ne ya siyi ruwa na alwala bima la yujhifu bimalihi da dukiyar da ba za ta rarrauta dukiyar shi ba da kudin da ba zai rarrauta dukiyar shi ba wato idan aka je siyan ruwa da wata dala ashirin ɗinka a jihu kaje kana son a baka ruwa na alwala aka ce gashi nan karago karago ne a ga in ka ɗauka sai ka je ka yi alwala ko wannan ba dukiya ba ce wanda take mai yawa ka je ka wani guri a zandara ka da miliyan kinka guda a ajiyu ka ce kana so a baka ruwan alwala aka ce jika guda kaga jika guda wannan ya huce ka'ida ruwa na alwala a siya maka jika guda ba ruwa budo ɗaya ba ba budo biyu ba ba budo uku ba ruwan alwala wanda bai huce moɗa ɗaya ba ko moɗa biyu a siya maka jika guda kaga wannan sai ka bar shi amma irin bai huce dala biyu ba dala uku dala biyar wannan sai a siya shine wayal zamu shira'uhu siyan ruwa yana kama ɗan tafiya ko wanda yake mazaunin gida ya siyi ruwan da zai alwala da shi bi ma la yujhifu bi malihi da kuɗin da ba zai rarrauta dukiyar shi ba sai ya siye shi yawwa an gane ko yawwa wa qabuluhu la qabulu thamanihi haka nan kuma wajibi ne ya kama dan tafiya idan aka bashi kyautar ruwa ko aka bashi sadakar ruwa ya alwala to wajibi ne amshe shi ba tambayar abokin tafiyarka ba kai lura da ya kawai ya ga lokacin sallah ya yi sai ya siyo fiya wata guda biyu sai ya baka ɗaya ce abokina ga wannan an yi alwala to wajibi ne ka amshi wannan ruwa ɗin ka je ka yi alwala da shi an gane ko ya ce la ƙabulu tsamanihi ya ce a'a ba amsar kuɗin ruwan ba wannan baya zamantowa wajibi akan ka amsa kuna tafiya da mutum ba ka da ruwa kuma ba ka da kuɗi kuma lokacin sallah ya yi ga can ana sai da ruwa ƙarago ƙarago wani daga cikin abokanan tafiyar ya ɗauki ƙarago ya baka ya ce to ga dala biyar kin kai ma je ka siyi wannan ba wajibi ba ne ka amsa saboda watakila wannan mutumin da ya baka dala biyar din nan to dala biyar din nan sai ka gwammace ko da ji ka gwammace da ma bai baka ba saboda in kuka zo kuka zauna a wani guri da kai wallahi da muka yi tafiya ko ruwan alwallahi na siya mishi kawai mutum ne wanda bashi da daɗin sha ne wani mutuwa ya mana ya ce ruwan alwallah nan muka yi tafiya da shi ruwan alwallahi na siya mishi ƙarago ƙarago wanda na bashi ta kai hudu kaga wannan ya tuna maka asiri amma in ruwa ne ya ɗauka ya baka abin sai ka amshe shi shi ne wail zamuhu ƙabuluhu la ƙabulu tsamanihi shi ne wajibi ne idan aka bai wa mutum ruwa ya yi alwala ɗan bulaguro to wajibi ne ya amshe shi amma ba wajibi ba ne ya amshi kuɗin da zai siya ruwa saboda jin tsoron kada a mushi gori amma in ya tabbatar da cewa ba wani gorin da za a mushi to ba sai wannan ba an gane ko na'am
وأكمله بضربتين يؤم وجهه ويرائي الوترة وترة ويرائي الوترة نعم وحجاج يؤم العين وجهه ويراعي الوترة ويرائي الوترة مم.
وحجاج العينين وموضع الأنفقة وشي كان؟
لم يكن عليه شعر ما شاء الله وأكمله بضربتين to kuma zai yi bayani akan taimama bugu nawa ake yi ya ce wa akmaluhu mafi cikar taimama ana yin ta ne bi darbataini da bugun ƙasa guda biyu bugu na farko ya ummu wajahu yana gangama huskar shi da shafa wa yura'il watrata yana kiyayewa abin da yake ƙalƙashin zozan hancin shi alwatara shine wannan gurin shine ake ce da shi alwatara zozan hancin shine wannan to nan sai ya kiyaye shi wajen idan ya zo yana shafa a- a- a- a taimama din to ya zama ya kula da nan sosai ya shafa shi saboda guri ne wanda yake mai kwalmi to sai ya kula da shi shine wayura'il wata- wayura'il watarata sai ya kiyaye abin da yake ƙalƙashin tsozan hancin shi da zamanto wajen shafawa ya shafa gurin da kyau wa hijajal ainaini da kuma kulmin idanuwa nan shi ma sai ya kula da shi da kyau gurin wato nan shi ne ake ce da shi hijajal ainaini kulmin idanuwa nan to shi ma wannan wajibi ne akan shi ya kula da wannan bangaren wa mawdi'al anfaqati da kuma gurin tsaye da magana shine al'amfaka shi ma sai ya kula da shi da kyau al'amfaka shine nan inda gashi yake hutowa nan ba haɓa ba nan shine ake ce da shi al'amfaka tsaye da magana kenan to wannan shine shi ma wajibi ne akan shi bibi nan kin da kyau in lam yakun alaihi sha'arun idan ya zamanto babu gashi a kan shi to lokacin da zai yi shafa ɗin to dole ya zamanto ya kula da waɗannan guraren guda uku da alwatra da hijajal ainaini da kuma mawdu'ul anfaqa an gane ko na'am نعم ويديه إلى المرفقين على المنسوس ينزع خاتمه ويخلل أصابعه to shikenan wa yadaihi ila almirfaqain sannan kuma yana shafa hannayen shi guda biyu yana shafar hannayen shi guda biyu a taimama abu da bugo na biyu ila almirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye alal mansus wato abusa bayani abusa ra'ayi wanda yake sahabbai suke kai tabi'ai suke kai idan aka ce al-mansus kamar yadda al'imam abubakar ne katsinawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa ya ce walmuradu bil mansus wallahu a'lamu ma nassahul mutaqaddimuna min as-sahabati wat tabi'in ka hadisi ammar bin yasirin wa fi'li abdullah bin umar wa ghairihi wato min al-a'imma wannan shine abin da ake cewa almansus ana shine abin da almutaqaddimuna malamai magabata tun daga zamanin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu har ya zuwa ƙarshen ƙarni na uku minas sahabati na sahabbai na ma'aiki da tabi'ai kamar hadisin ammar bin yasir wanda ya tabbatar da cewa bugan ƙasa guda ɗaya ake yi da kuma aiki na abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da su wa gairihi da waninsa wannan shine alal mansus ma'ana alal mansus a bisa magana wanda take da kwai tushe tun a lokacin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina yanzu khatamahu wa yukhallilu asabi'ahu to idan mutum ya zo shi zai yi taimama yana cirewa zoben da yake hannun shi idan har akwai zobe a yatsa daga cikin yatsotsin hannayen shi to yana cirewa wannan zobe din wa yukhallilu asabi'ahu kuma yana tsatsefewa yatsotsin hannayen shi sai ya tsatsefe su da kyau na'am wa ajaza hudu da fasu da wa aini yanwi bi histiba يروي به استباحة الصلاة لا رفع الحدث الأصغر والأكبر سواء شيكنا وأجازه ابن القاسم ابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم ابن خالد ابن جنادة المصري الله تعالى يجيك أنسى رحمة وأجازه أتو عبد الرحمن بن قاسم بن خالد بن جنادة المصري ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na malikiya. wanda ya yi karatu a wajen al'imamu malik tsawon shekara ashirin yana ta kwankwadar fiɗihu a wajen al'imamu malik to al'imamu abdurrahman ibn al-qasim allah ta'ala ya ji kansa da rahama a jazahu ya halitta yin taimama idal ku'aini zuwa maɓanɓarar hannaye guda biyu wato ya ce idan mutum ya taƙaita akan maɓanɓarar hannaye lokacin da zai shafi hannayen shi ya tsaya bakin alku'u to wannan taimama tashi ta yi ya halitta wato shi yana ganin cewa bugun ƙasa guda ɗaya ake yi shine na farilla sai kuma a shafi huska kuma a shafi hannaye zuwa maɓanɓarar hannaye kamar yadda hadisin abdullahi a ammar ibn yasir ya tabbatar wanda yana cikin sahihain amma ziyada akan bugo na farko yin bugo na biyu da kuma ziyada akan shafa daga maɓanɓarar hannu zuwa gwiwoyin hannaye wannan sunna ne ba farilla ba ne yawwa yanwi bihi istibahata salati to kuma idan zai yi taimama mai taimama niyyar da zai yi zai yi niyyar halitta wa kanshi sallah yanwi istibahata salati zai yi niyyar halitta wa kanshi sallah bihi ma'ana bitayammumi da wannan taimama din da zai yi zai yi niyyar halitta wa kanshi sallah da wannan taimama din da zai yi ba wai zai yi niyyar wato ɗowakewa kari ba ne ma'ana layan wibihi rafa alhadafi shi ne ce la rafa alhadafi ba wai niyyar ɗowakewa kari zai yi ba saboda taimama da annar tayammuma la tarfa alhadafa wato taimama ba ta ɗokewa kari ɗayan biyu ne in ma ya ce na waitu hatar salati ko ya ce na waitu fardar tayammumi ɗayan biyu ne ko ya yi niyyar farillar taimama ko kuma ya yi niyyar halitta wa kanshi sallah ba zai yi niyyar ɗaukewa kare ba al'asgharu wal akbaru sawa'un ma'ana alhadathul asgar hadasi wanda yake ɗan ƙarami wal akbaru da hadasi wanda yake babba sawa'un duk ɗaya ne wa wajen taimama idan mutum zai yi ba bambanci tsakankanin alhadathul asgar da alhadathul akbar kawai wajen niyya dai zai sha bambam amma wajen shafa ya shahi huska da kuma hannaye bakin alku'u ko zuwa bakin wato almirfak shi kadai zai in yana da janaba ma bakin wannan zai ba zai shafi ba cikin shi da sauransu wajen niyya ne in alhadathul asgar ne sai ya ce na waitu istibahata salati min alhadathul asgar in al'adatul akbar ne ya ce na waitu istibahatar salati min al'adatul akbar wannan a cikin zuciyar shi saboda niyya dama mahalluha alqalb ne na'am
wala yuzu qabla dukhul waqti salati yatammamu ya'isu awwaluhu awwala
yace
yatayammamu ya'isu awwalahu yatayammamu ya'isu awwalahu waraji akhirahu wal mutaraddidu wasatuhu wasatahu yawa wa wujudu wa wujudu al-ma'i qabla shuru'i fi fi ma
Fiha.
fiha yubdiduhu to shikenan wala yujzi'u qabla dukhuli waqti salati ma'ana wala yujzi'u tayammum taimama baya isuwa qabla dukhuli waqti salati kafin shigar lokacin sallah kafin lokacin sallah ya shiga mutum ya yi taimama to ko ya yi taimamar bata isa ba saboda yana daga cikin sharuɗa na taimama shine lokaci ya shiga dukhulu waqti salati shigar lokacin sallah din ya tayammamul ya'isu awwalahu al ya'is wanda ya ɗebe ƙaunar zai samu ruwa a nan gaba to ya taimamu awwalahu yana yin taimama a farkon lokaci a to mutum ne wanda wannan hanyar dama ba bakonta ba ne ya sha binta ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba ya san wannan hanyar daga nan har ka je guri kaza babu ruwa babu wani tabki ko wani kwadaddafe ko wata rijiya kuma kafin ya isa canjin yana kyautata zaton kawai lokacin da lokacin sallah ya fita to sai ya yi taimama ya yi sallah shi a farkon lokacin sallah ɗin an gane ku warraji akhirahu wanda yake ƙaunar zai samu ruwa to shi kuma sai ya yi taimama a ƙarshen lokaci shi kuma wannan mutum ne wanda ya saba bin gurin ba bakon gurin ba ne ya san akwai rijiya a guri kaza daidai kaza idan wannan abin hawa nashi da yake kai in bai mai matsala ba daga nan zuwa minti talatin zai isa can in kuma ya mai matsala minti arba'in zuwa minti hamsin zai isa can kuma daga nan zuwa hutar lokaci baya wuce minti talatin da biyar to shi kenan idan ya yi tafiya ta minti talatin ya ga cewa hawa kafin ya isa nan hawa gudun da rijiyar take hawa to lokaci zai fita to ya taimamu akhirahu sai ya taimama a ƙarshen lokaci shi kuma shine warraji akhirahu wanda yake ƙaunar samun ruwa a cikin lokaci shi kuma sai ya yi taimama a ƙarshen shi idan ruwan bai isa ba gurin ruwan kenan wal mutaraddidu wanda shi kuma yake kon gaba kon baya yake kai kawo shin ya samu ruwa a hanyar nan ko ba zai samu ba wasdahu shi kuma a tsakiyar lokaci idan lokaci ya yi tsakiya bai samu ruwa ba kawai ya buga taimama ya sallashi na'am wa wujudul ma'i qabla ash-shuru'i fiha yubtiluhu wa wujudul ma'i samuwar ruwa qabla ash-shuru'i fiha kafin mutum ya shiga cikin sallah bayan mutum ya gama taimama yana famar ya tashi ya tada iqamar sallah shi kenan kawai sai ya ga wani yana tafiya ya ce malam menene abuta taka ya ce ruwa ne ya ce ruwa ko zuma ya ce ruwa ba naka to samun ruwan wannan kafin shigar sallah ko ya buɗi ya ruguza wannan taimama ɗin shi kenan sai ya amshi ruwa ya alwala ya tafi ya yi sallah وفي أثنائها أو ب...
أثنائها أو بعد الفراغ منها لا تلزمه إعادة إلا من نسيه في رحله وفي أثنائها تو أتكن سكير لوكج أتكن سكير سلة yana cikin sallah sai ya samu ruwa yana cikin sallah ya yi raka'a biyu sallar azur yana cikin ta uku ya daga kanshi kawai sai ya tsinkayi dama a kusan hanyar ne yake sai ya tsinkayi wani akan maraƙi da budanduna da ruwa tak a ciki yana cumbultu gijib yana zuba ya zan cewa wannan ruwa ne fa to sai ya ci gaba da sallah shi ya karasa ita dai ta sha wannan sallah din shikenan in ya karasa sai ya ce to dan uwa dan cika mu wannan tarmiskin ya a gaba kuma a kokan ci gaba au ba'adal faraji minaha ko kuma bayan ya gama wannan sallah din ya gama yana azkaru wanda ake yi na bayan sallah sai ga wani ya zo hucewa da ruwa tano-tano a saman share cikin shi to latar zamhu i'adatun wato sakewa wannan sallah din baya zamantowa wajibi akan shi ba ta kama shi shikenan sallar shi wanda ta yi ta isar mishi idan ya sake a matsayi na mustahabbi babu laifi amma dai sallar shi wanda ya ta isar mishi babu laifi a kan shi zai iya takaituwa da ita illa man nasiyahu fi rahalihi wato idan ka ji an ce mutumin da sai bayan ya gama sallah ya ga ruwa aka ce kuma sai ya sake ta face dai mutumin da ya manta ruwa din a cikin a cikin abin hawansa an gane to shi kuma wannan shine a cikin kacici kacici ta lagas fiqihi wato suke ce da shi kukan jaki wanda yake lalata alwala wanda yake lalata sallah kai kukan jaki mai bata sallah shine idan mutum ya zamanto a cikin wannan kin jakin shi salka ake ce mata komi ne wannan wanda ake zuba wanda ake zuba taki akai cali yawwara a cikin cali ya nasa sarkar shi ta ruwa a cikin cali nan kawai ya zo shi da ya sauka ya je share ɗaya ya taimama yana cikin sallah kawai da jaki ya kuka sai ya tuna ashe shi a cikin cali akwai ruwa da ya ajiye a cikin sarka ko a cikin budo ko bayan ya gama sai ya tuna to wannan ai shi hukuncin shi ba wanda ya rasa ruwa ba ne hukuncin shi mutumin da ya mance ruwa ne saboda yana da ruwan ya manta da shi an gane ko shine illa man nasiyahu fi rahalihi face dai wanda ya mance ruwan a masaukin shi to shi kenan wannan sai ya sake sallah ko da bayan ya gama sallah din ne saboda wannan manta shi ne ba wai babu shi bane ya same shi na'am ولا يجمع فريدتين بتيمم واحد بخلاف النوافل في فور أو تابعة للفرد shi kenan na'am وفي الفوائد وفي الفوائد قولان ولا يجمع فريضتين بتيمم واحد ولا يجمع فريضتين wato baya halitta mai taimama ya haɗa sallah ta farilla guda biyu da tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya bai halitta mutum ya yi sallar azuhur da taimama yana zaune kuma lokacin la'asar ya yi ya ce ya yi sallah da wannan taimama da ya ta azuhur ya ce ai ba ta warware ba saboda dama sharaɗi na yin taimama shine sai lokaci ya shiga to don haka idan ya yi taimama lokacin sallah ne ko da almushtarikatai ni fil wakati ce an gane ko ba zai yi su ba duka da taimama guda ɗaya in dai ada'i ne zai yi ba qada'i ba ada'i ne zai yi ba qada'i ba zai yi taimama da kowace zai mata taimama ta ce bi khilafin nawafili sabanin nafilfili fi faurin idan zai yi su a lokaci ɗaya da gaugawa ya yi ko raka'a goma ko raka'a takwas ko raka'a shida ko raka'a hudu wannan duka ya halitta auta bi'atin lil fard ko kuma sallah ta nafila wanda take bin sallah ta farilla wanda ake yin ta bayan farilla ar-rawatib irin bayan yayi az-zuhr ya tashi ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko bayan yayi magriba ya tashi ya raka'a biyu ko hudu ko shida ko bayan ya isha ya tashi ya raka a biyu da sauransu wannan babu laifi zai yi su wafil fawaiti qaulani to qaulani malamai sun yi maganganu guda biyu fil fawait cikin sallolin da lokacin su ya fita to idan ya tashi zai yi su da taimama to ya halitta ya yi sallah sama da ta lokaci ɗaya da taimama guda ɗaya ko ku a'a kowace sai ya yi ta da taimamata. to mai risala wato ya ce an hakaito daga wajen al'imawa malik wa ƙadin ruwiya an malikin fi man zakarar salawatin an yi salliya ha bi tayammumin wahidin ko haƙiƙa an rawaito daga al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin almudawwanatul kubra wato cikin mutumin da ya tuna salloli a kan shi ba sallah ɗaya ba biyu ma salawat ya ce jam'i shine min salasatin fuma fauk daga uku abin da ya sama an yi salliya habi tayammumin wahidin zai sallace su da taimama ɗaya wannan ya halitta kenan wato in fawa'it ne sallolin da lokacinsu ya fita ne to zai iya sallatar su da taimama guda ɗaya saboda yana sallamewa zai tashi ya ci gaba da yi ita kuma waccar wanda mai lokaci ce da kuma mai lokaci kenan ita wannan in lokacinta ne yayi aka yi sallata wacce da ita ma idan lokacin ta zo sai a yi taimama sai ya sake wata taimama ya sallar na'am wa man adima al-ma'a wa sa'ida hatta kharaja al-waqt ad-daruri فالمنسوس سقوطها وعن ابن القاسم يصلي ويقضي وقال أشهب لا يقضي وقال أصبغ لا يصلي حتى يجد أحد أحدهما نعم ومن عدم الماء والسعيد to dukkan wanda ya rasa ruwa da asa'id kuma gurin da zai buga ya yi taimama ya zamanto babu ruwa a gurin shi sannan kuma babu ƙasar da zai buga ya yi taimama ya yi sallah irin mutanen da suke cikin jirgi ko mutum ya zo shi yana cikin tafiya wato wani abu ya biyo shi kawai da ya biyo shi ya hau saman misali ya hau saman gawo ya mallake ko ya hau saman kuka can ya mallake shi kuma abin bai iya ba hawa sama ya tsaya yana ta jiran shi kuma lokacin sallah ya yi to ya zai hatta kharajar waƙatu daruriyu har dai lokaci wanda yake na laruri ya fita bai samu ba ruwa bai samu ba ƙasar da zai buga ya taimama ya sallah falmansusu su ha wato zance wanda yake abin yi wa nassi su ha wannan sallah ta sauka daga kan shi an gane ku mutumin da ya zamanto ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun kowanne babu shi bai samu ban ruwa barantana ya yi alwala bai samu ba ƙasa ko wani abu daga cikin jami'a anwa'il ardi bai samu ba ɗaya daga cikin su wanda zai buga ya taimama ya sallah har lokacin sallah ɗin ya fita to magana ta farko wanda ya ce su ƙuduwa shine ra'ayi na al'imamu malik shine falmansusu su ƙuduwa zance wanda yake abin yi wa nassi shine sallah ta sauka kan shi kamar yadda ibn al-qassar yace wa huwa mazhab wannan shine abin da malamai suka tafi akai sannan kuma ibn khuwaiz mandad al-maliki yace wa huwa sahihu min mazhabi malikin wannan shine ra'ayi wanda yake mafi inganci wato shine ra'ayi ingantacce a cikin mazhaba ta al-imam malik an gane ko ra'ayi na farko kenan shine ra'ayi na al-imam malik wa an ibn al-qasim yusalli wa yaqdi abdurrahman dan qasim dan khalid dan junada al-misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi kuma yace yusalli wa yaqdi a sallar zai yayi sallar ba al-wallal ba taimama yayi ta a cikin lokacinta sannan kuma wa yaqdi idan ya samu ɗaya daga cikin su bayan lokaci ya fita sai ya rama ta an gane ko idan a cikin jirgi ne wannan yanayin ya same su fatawa ta al'imawu malik inda ya har lokaci ya fita kafin su sabka daga jirgi sallah ta sabka daga kan shi wannan mutumin fatawa ta malam abdulrahman dan kasum idan a cikin jirgi ne haka ta faru da su shikenan su yi salal ba alwala bayan sun sabka idan suka samu ruwa ko suka samu ƙasa sai su yi su sake sallah da salamata an gane ko ra'ayi na biyu kenan wa qala ashhab malam ashhab miskin shi kuma yace yusalli wa la yaqdi shine la yaqdi wato sallar zai a cikin lokacinta waɗanda suke cikin jirgi shi kenan babu ruwa wanda za su yi alwala da shi babu gurin da za su buga su yi temama ko mutumin da yake almaslub ne wanda an tsire shi to shi kenan kawai za su yi sallar hakanan ne shi kenan idan suka sauka ba za su ramata ba shi ne laye ƙazu ma'ana yi salli wa laye ƙazu kenan wa ƙala asbag malam asbag ibn al-farj al-misri ya ce la yi salli hatta ya ji da ahadahuma ya ce a'a ba zai yi sallah ba har sai ya samu ɗaya daga cikinsu sai ya samu ruwa ko ya samu ƙasa wato shi kuma ya ce ya ƙazu kenan ba zai yi sallah ba haƙuri zai har sai ya sabka ko da lokaci ya fita idan ya sabka sai ya ramuwa an gane ko to shi ne malam a ƙasa ya kawo waɗannan abiyatun guda biyu cewa mallam ya ji dima'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yuhkaina mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun wa asbaghu yaqdi wal ada'u li ashhaba ya ce dukkan wanda bai samu ba ruwa kuma bai samu ba abin da zai yi taimama da shi to maganganu guda hudu ne wanda aka hakaito su dukkaninsu kuma a cikin mazhabar suke na farko yusalli wa ya ƙazi shi ne ya yi sallar a cikin lokaci kuma idan ya samu ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun ko ruwa ko ƙasa bayan lokaci ya fita sai ya rama sallah ɗin ita ce fatawa ta abdurrahman dan kasim yace aqsu ma qala malikun sun kuyan fatawar da al-imam malik ya bada saboda shi al-imam malik yace la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wato yin yin sallah ba alwala wannan laifi ne mai girma mutum da hankalin shi da komi kawai lokacin sallah ya tashi ya tafi yayi sallah ba alwala kaga wannan mai akhdari ya ce duk wanda ya haka da gangan kafiri ya fita daga addini an gane ko to kuma yanzu tunda an nemi ruwa ƙaura dawon bai ba a samu ba babu ƙasar da za a buga a yi taimama to shi kenan ibada ta sauka da kai saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala baya dora wa rai komai face dai abin da za ta iya wannan shine dalilin al-Imam Malik wa asbagu yaqdi malan asbagu ka yace yaqdi hakuri zai ya hale samu ɗaya daga cikin su sai ya yi sallar ya yi ta a matsayin ramuwa kenan kaza'i zai ba a da'i ba wal ada'u li ashhaba mala ashhabu ko yace a'a ada'i zai ada'i zai yi kawai sallar zai yi ba alwallal ba alwallal ba taimama ya yi sallar shaka nan kuma idan ya sauka ba sai ya rama ta ba wannan su ne maganganu guda hudu wanda suke tafiye a mazhabin al'imamu malik amma dai zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan guda hudu shine yanda al'imamu malik ya bada fatawa a kai shine sallah ta sabka da aiki wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk